أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحديث الخامس والعشرون الحديث الخامس والعشرون حديثنا عشرين دابير عن أبي ذر mun yi bayani a baya a kansa a shi ne jundubin junadata sunansa abu zar kuma kunyarsa a radiyallahu anhu allah ya kara mishi yadda aidan kuma abin da ya ya ce kuma wancan hadisin da ya wuce shi ma hadisinsa ne anna nasan wasu mutane min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qalu suka ce linnabi sallallahu alaihi wasallama ga annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya rasulullahi ya manzo Allah zahab ahadud dusuri bil ujuri masu dukiya sun tafi da ladaddaki da yawa lahira addusur jam'i ne na dasru haka ce addasur shine dukiya tari mai yawa kamar yadda al'ujur kuma jam'i ne na ajir ajir kuma shine lada me yasa yace masu tarin dukiya sun tafi da lada da yawa lahira yace yusalluna kama nusalli suna yin sallah kamar yadda muke sallah wa yasumuna suna yin azumi kama nasumu kamar yadda muke yin azumi wa yatasaddaquna suna sadaka bi fuduli amwalihim bi fuduli bi fuduli amwalihim suna sadaka da abin da ya rage na na bukatarsu ina aka ce fudul shine abin da ya rage maka na bukata daga bukatanka misali ka ci abinci ka koshi wanda ya rage almajirin ya ce a daro sai ka ɗauka ka bashi abincin da ya rage shine fudul shine ma'ana suna sadaka da dukiyansu wanda ba su da bukata da shi dukiyansu da ya rage bayan sun biya bukatarsu saboda su sabon manzo Allah ba kamar mutanen wannan zamani bane wanda suke tara abu sahabi idan ya samu abincin da zai ci kwana uku kawai zai dauki abincin kwana ɗaya ne na kwana biyun kuma sai ya ba mutane sai ya ce ai gobe Allah zai kawo kama mutumin yau zai tara abincin wata ko har na shekara ma shi yasa anan yace wa tasaddaquna suna sadaka bi futuli amwali da ragowar dukiyarsu yanzu kana da abincin kwana uku wanda yanzu kake bukatan sa na yau ne kawai saboda gobe da jibi din na Allah ne sai ka dauna yau din sauran kuma almajiri ya ce ala sai ka bashi to shine kaga suna samun ladan sallah ladan azumi ga kuma ladan sadaka da duk wani abin da a yanzu nan ba su da bukatar su ba su aji saboda an jima ko saboda gobe kala sai manzo Allah ya ce awalaisa qad ja'ala Allahu lakum ma tusaddiquna shin ku Allah bai sanya muku abin da kuke yin sadaka ba da shi ma'ana wannan ai Allah kuma duk da ba ku da kuɗi ya sanya muku wasu abubuwa waɗanda a matsayin sadakan da ake kuma da waina abubuwan kuna samun lada. Dama sadakan dama abin da ita ake bukatunsa saboda ana samun lada ne. To kuma wayannan abubuwa a maimakon sadaka ne kuma kuna samun lada da su. Shi ne ya yi bayanin wayannan abubuwan. Inna bi kulli tasbihatin sadaka. Duk tasbihin da kowace tasbih tana sadaka ce haka ce tasbiha shine subhanallah subhanallah in ka ce subhanallah to sadaka kai za rubuta maka lada kamar yadda ake rubutawa wanda ya sadaka a lada wa kulli takbirati sannan duk kabbara shine Allahu akbar Allahu akbar da ka fada sadaka wannan ma akwai lada sannan wa kulli tahmidatin hakanan dukkan tahmida in kace alhamdulillah sadakatan yana da lada shi ma wa kulli tahlilatin aka ce tahlila la ilaha illallah wahailala ka fada sadaqatan kana da lada wa amrin bil ma'rufi sadaqatan kowanne umarni da abu mai kyau sadaka ne kana da lada kaman wa'azi ka ce mutane su dinga yin sadaka mutane su dinga yin hakuri mutane su dinga yin karatu su dinga yin hadda to wannan duka sadaka ne wa nahyin an munkari haka na hana abu munkari marar kyau sadakatan wannan ma lada ne doni abin da baya da kyau kar ayi ƙarya kar ayi maganar mutane kar ayi mugunta kar ayi hasada kar ayi riya duk abu ɗaya da marar kyau ka hana to nan ma ka samu lada wa fi budu'i ahadikum sadaka haka nan cikin mu'amalan ɗayan ku shi ma akwai sadaka kalu sai suka ce ya rasulullah ya manzo Allah ya ci ahaduna shahatahu shahawatahu wannan mu kawai zai aikata abin da yake so sannan wa yakunu lahu fiha ajran wa yakunu lahu fiha ajrun sannan ya kasance yana da lada qala yace a ara'aytum kusanadani law wada'aha fi harami ba kwa ga da sha'awarsa ɗin a kan haramun ne a kan alaihi wuzurin ba zunubi a kansa ne suka ce e akwai zunubi haka zalika ya ce to haka nan iza wada'aha idan ya sanya abin da yake sha'awa fil halali a halal kuma kana lahu ajrun to ya kasance kuma yana da lada rawahu muslimun muslim ne ya rawaito wannan wata riwaya ce hadisin abu zarbifari akwai hadisin abu furaira wanda shi masu da suka zo suka ce suka ce masu kudi sun tafi da lada sai manzo ya ce to ku zo kuma in gaya muku abin da in kuka yi ma za ku wuce gabansu za ku fi su yawan lada ya ce ku je bayan kowanne sallah sai ku yi subhanallah a talatin da uku alhamdulillah talatin da uku allahu akbar talatin da uku ko a wata a wata riwaya allahu akbar talatin da hudu ya zama ɗari kenan sai su a masu kuɗin suka ji labari cewa ai talakawa sun zo gun manzo sun ce mun fi su samun lada manzo ya ce su je su yi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar bayan kowanne sallah za su tsere mana ta sai su ma suka dauka suka dinga yi shi kenan sai su waɗannan marasa kuɗi talakawa suka zo gun manzo suka ce masa wannan abin nan da kace idan muna yi za mu tsere su fa su ma sun ji labari sun ɗauka suna yi sai manzo ya ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha su ji suka yi suka dauka suna yi ku kuma ni ne da baki na na baku eh saboda haka su da suka ji suka dauka suna yi wannan lada goma goma za a rubuta musu ku kuma da ni dan na baku da kaina za baku lada na fadala ne wanda ba a san iyakacin sa ba dubbai miliyoyi saboda haka fadala ne naku to wannan riwaya take nuna ma cewa duk wurdin da ka yi shi da izini to za ba ka lada na fadala wanda kuma ka ji kawai mutane suna yi ka ɗauka kana yi to za ba ka noman lada lada goma shi yasa aka cin ka karɓi ɗarika istighfari salati da hailala da kake da ke da izini aka baka to za baka lada na fadala ne amma wanda ya ji kawai wanda yake istighfari da salati da haidala ba ta layin dariƙa ba ba izini shi kuma lada goma goma za ba shi الحديث السادس والعشرون حديثنا عشرين دشدة عن أبي هريرة رضي الله عنه الرويتو قم سيدنا أبو هريرة الله يدد قال يشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kullu sulama minan nasi alaihi sadaka idan aka ce sulama wasu suna cewa sulama din mufradi ne jam'in sa sulamatun da ta wasu kuma suka ce sulama din jam'i ne mufradinsa ne sulamatu da ta haka ce sulama sulamatu ana nufin gaba kowace gaba cikin gabobin dan adam minan nasi daga mutane alaihi sadaka wannan gaba din tana nema mishi lada zai iya yin sadaka da wannan gaba kulla yawmin tatlu'u fihi shamsu kullum duk ranar da rana take fitowa a ciki ta'jilu bayna ithnayn a ranan ka sasanta tsakanin mutane guda biyu wanda ba sa jituwa suna fada ka shirya tsakaninsu sadakatun to wannan ma lada ne sadaka ce wato inun rajula fi dabbatihi idan kana taimakawa mutum cikin dabbarsa zai hau kan dabba ba zai iya hawa ba ka cicciɓa shi ya hau ka cicciɓa shi ya hau aw ko kuma zai labta kaya ne akan dabban fatahamiluhu alaiha sai ka cicciba masa ka daura ka daura shi akai ka cicciba ka daura shi akan dabbar ya hau saboda ba zai iya hawa ba aw tarfa'u lahu alaiha mata'ahu ko kaya zai labta wa dabbar sai ka daga ka daga kayan nashi ka ɗaurawa kan wannan dabban sadakatun to wannan shi ma sadaka kai za mu ta maka lada wal kalimatu tayyibatu kalima mai daɗi magana mai daɗi ka gaya wa musulmi dan uwanka kamar ka ce assalamu alaikum kai mishi sallama ko ya ma sallama ka ce wa alaikum salam ko ka ce masa marhaban ya ji daɗi ko ka ce masa ahadan musahadan sadakatun wannan duka sadaka ne ke ba kawai sadaka ana yin shi da kosai ko waina ko wani abu ba wa bi kulli khutwatin kowanne taku tamshiha wanda kake tafiya da ita ila salati zuwa sallah sadakatun to wannan ma sadaka ce wa tumitul aza an tariqi idan kana kawar da abinda zai cutar da mutum an tariqi akan titi sadakatun wannan ma lada ne kaya ne akan titi saboda kada wani ya taka ka dauka ka jefa gefe dan guri ne dutse ne akan hanya kar wani bai sani ba ya bugu ya fame sai ka dau dan gurin ka jefa a gefe haka duk wani abin da zai cutar da mutum ana ce mishi al'aza ana cewa amata yunitu shine kawar da wannan wannan abin akan titi in ka ga wani danguri akan hanya ka dauka ka jefa shi inda mutum ba zai wuce ta wajen ba ko kaya haka duk abin da zai cutar da mutum wannan ma lada ne rawahu bukhari wa muslim bukhari da muslim su suka rawaito. Alhadisu sabi'u wal ishirun hadisi na ashirin da bakwai anin nawasi bin sam'an daga nawaz bin sam'an. Nawaz bin sam'an radiyallahu anhu Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda da shi. cikakken sunansa shine annawaz bin sam'an bin khalid bin amr al-kilabi sunansa sannan shi da babansa sam'an din dukkan su sahabban manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama qala yace albirru husnul khulqi yace in ka ji an ce albirru to ma'anarsa shine husnul khulqi kyan hali ka zaman to mai gaskiya ne baka kariya ka zama mai amana baka cin amana ka zama baka hasada ka zama mai son mutane bakin mutane ba ka zama mai sadaka ka zama mai kyauta halaye na kirki to shi ake cewa albirru wal ismu shi kuma zunubi ma haka fi nafsi ana cewa haka ya huku ko ya hiku shine an fassara shi da abin da ya zo daga baya riwaya da za ta zo a nan gaba shi ne ma taraddada abin da yake ma taraddudi kake shakku a cikin ranka kawai wannan abin zunubi ne a ɗabi'ar ɗan adam kawai in ka ji abu ranka bai ɗauki abin ba hankalinka bai ɗauka ba to wannan abin zunubi ne kawai ma'auni ne babba wannan shi ake cewa fitura sannan abu na biyu bayan abin kana taradduti kana shakku a kai shine ma haka ma taraddada fi nafsika wa karita kuma baka so an yattali alaihin nasu mutane su gano kana yin wannan abin to wannan shi ma ka san zunubi ne saboda tabiya dan adam shi dan adam duk wani abu mai kyau yana so mutane su san son yana yi amma duk wani halin ka kana yi a boye baka so mutane su sani to wannan abin zunubi ne ko kuma duk wani abin da kake shakku wannan kake shakkun sa to shi ma wannan abin zunubi ne ka'idodi ne guda biyu ma haka fi nafsika ai ma taraddada fi nafsika sannan na biyu abin da baka so mutane su sani kana aikata baka son mutane su sani to wannan abin ya zamanto zunubi ne yanzu kai ne kake da inji kake nika to duk lokacin da aka kawo ma kwano goma ka nika to za ka ɗauki alasai ne ɗaya a ciki ka su zuba wani buhu kaga mutum ba zai gane ba a kwano goma ka ga alasai ne ba zai gane ba musamman ma an nika ba zai gane wannan ya kawo kwano ashirin sai ka ɗauki alasai ne biyu ya kwano talatin alifai ne kafin a yi ni ka ta da buhu daya na hasi to za ka so a gane to zunubi ne amma misali duk mutumin da ya kawo kwano goma saboda kyautatawa za ka ƙara masa alasai ne ɗaya a kai in ya kawo kwano ashirin ka ƙara alasai ne shi kuma fa za ka so a sani saboda a cewa ne mutum kirki ne a ka kawo mana ka to wannan ma'auni ne babba na gano abin da yake da kyau da kuma abin da baya da kyau rawahu muslim muslim ne ya rawaito a nan ya hada hadisai biyu ne ya mayar da su hadisi daya saboda hadisai biyun suna dauke da ma'ana abu daya ko hadisi na biyun ya fassara hadisi na farkon hadisi na farkon an rawaito a wajen annawaz bin sam'an kamar da muka bayyana shi kuma wannan wa an wabisa ta bin ma'abad daga wabisa bin ma'abad ne shi ne wa wabisa bin ma'abad bin ataba bin haris bin malik bin haris bin qais shi bin ka'ab bin sa'id shi ne silsilarsa wanda a shekara na tara bayan hijira ya zo gun manzo cikin wasu jama'a ya musulunta sannan ya rawaito a gun annabi sallama hadisai ba su da yawa amma ya rawaito hadisai da yawa a wajen manya-manyan sahabban manzo Allah sallama ya rasu a zamanin kulafawun rashidin ne ko a zamanin sayin na umar ko usman a wannan tsakanin ne ya rasu shi wannan din wabisa bin ma'abad radiyallahu anhu kala yace ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nazo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala da nazo sai ya ce min ji'ita tas'alu anil birri shi dama ya sa a rai ya ce in zai zo gun manzo ya tambaye shi menene albir da Qur'ani yake ta fadansa sai salbirru an tuwallu wujuhakum walakin albirru da yake lan tanalu birra ya zo da niyya wannan yana zuwa kafin ya tambaya sai mun zai fito ka zo fa ka tambaye ni ma'anan albir ya nuna mana musika yayi ta mamaki kultu na'am sai na ce eh yadda ka faɗa ne fa abin da ya kawo ni dama na zo ne tambaya me ake nufi abdirru kala sai manzo ya ce mishi istafti kalbaka ka nemi fatawa fatawan zuciyarka istafta ya nemi fatawa yastafti mudari'insa istafti amrinsa ka nemi fatawa a gun zuciyarka abin da yake nufi yace albirru shi birru matma'annas ilayhi nafsu abinda rai rai ta nutsu da ta nutsu da shi duk abin da kai za ka ji ka hai a ranka to wannan albirru ne wata ma'anna ilayhi kalbu hakanan zuciya ya nutsu da abin bambancin annafsu da alkalbu shi annafsu bangaren a ɓangaren abin da rai ya fito ana cewa alhawa ko ka ci annafsu ɓangaren zunubi alkalbu ɓangaren ɓangaren ibada ko ɓangaren lada shi ne bambanci ranka ya nutsu da abu zuciyanka ya nutsu da abin to wannan abin to shi ne albirru amma ta abin da kaga kai yanzu misali in kai kariya hankalin gaba zai kwanta ba yanzu aka yi sallama wani yaro ya sallama ku je ku ce bana gida kuma kana gida ka faɗa ne amma hankalin gaba zai kwanta ba ba za ka samu nutsuwa ba saboda kariya ke to shine wal ismu sannan shi kuma zunubi ma haka fil nafsi da yace ma haka fil nafsi kaman wancan riwaya sai ce wa taraddada fi sadri wa taraddada fi sadri din ya fassara ma'anan ma haka fil nafsi ne as-sadru din ana nufin zuciya shi an-nafsu an-nafsu da al-qalbu da as-sadru duk ana fadawa abu guda amma ta duba bangaren irin ayyukan da kowanne yake yi ma'ana zunubi shine abinda a yake kai kawo a cikin ranka ko a cikin kirjinka ko a cikin zuciyarka baka nutsu da abin ba yace wannan wa in aftakan nasu ko da mutane za su baka fatawa wa aftauka su ƙara baka fatawa sabanin haka to hakan abin yake ma'ana duk wani abin da kai shakku a zuciyarka ka faɗi abin ka aikata kai shakku baka nutsu da abin ba sai wani abu wani wani ya baka fatawa ya ce abin yana da kyau baka dai nutsu ba har yanzu ka tambayi wani ma ya abu kaza kaza ne shaye mai kyau ne ka ƙara tambayi ko da mutane dubu ne suna baka fatawa suna cewa wannan abin mai kyau ne in dai baka nutsu da abin a ranka ba ba ya da kyau karka yadda da fatawan da suka bayar sai galibi man kaga mutum ya nemi fatawa akan abu bai nutsu da abin ba in ya nutsu da abin to ba zai nemi fatawa akan abin ba shi ne ma'anan wa in aftakan nasu wannan in din ana shi masa na igiyaiya ta mubalaga kamar an ce walau aftakan nasu ne wa aftauka ko da mutane su baka fatawa ya yana da kyau ku kara baka fatawa shi abin yana da kyau to karka yadda ba yi da kyau inda ranka ba kan nutsu da abin ba hankalinka bai kwanta bai kwanta akan abin ba hadisin hasan hadisi ne hasan rawainahu imam an-nawawi mawallafin littafin yace mun rawaito shi fi musnadain imamain ahmad bin hanbal wa darimi a musnadai guda biyu musnadin imam ahmad da musnadin al-Imam Darimi bi isnadin hasan da isnadi hasan mai kyau muka rawaito cikin littattafan nan guda biyu kenan hadisin kawai abin da yake nuna maka a ma'auni biyu ne ma'auni na farko shine taraddudi akan abu ka in ka aikata zai nuna ma wanda abin zunubi ne nutsuwa da abin kuma zai nuna ma wannan abin albirru ne haka ce albirru shine abin da Allah yake so a aikata ko abin da ake samun lada da shi inda ya kan nutsu da abu الحديث الثامن والعشرون حديثنا عشرين تقص عن أبي نجيب لقى أبو نجيب وأنه كنيس كنيس شيء sunansa al'irbad bin sariya al'irbad bin sariya a sulami sunansa yana daga cikin ƙabilan salim ne banu salim abu dawud da tirmidhi da ibn maja sun rawaito hadisinsa ba shi da yawan hadisai radiyallahu anhu قال يتي وعزنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موئذة من قال صلى الله عليه وسلم يا من وأزي ونئرم ونئرم وأزي وجلت منها القلوب وند زكاتا سن جرجزا سن صورتا saboda wannan wazi wazarafat min al'uyunu idanu sun zubda hawaye da jin wannan wa'azi faƙunna sai muka ce ya rasulallah ya manza Allah ka annaha mau'izatu muwaddi ta ce wannan wa'azin da kai wa'azi ne na mai ban kwana wanda zai rasu gobe zai rasu an jima yake ban kwana ta ce irin wannan wa'azi irin wa'azi na mai ban kwana wanda zai bar duniya muka gaya masa haka fa'ausina kai mana wasiya kala sai ya ce usikun bi taqwallahi azza wa jalla ina muku wasici da tsoron Allah azza wanda yake da girma yake da izza wa jalla wanda yake da daukaka ku ji wa ku so da shi Allah in abu ya ce ku yi ku yi ya ce ku bari ku bari shine zaman lafiyanku wasam'i kuma na ina muku wasiya da ji idan manyanku da iyayenku da madamanku da sarakunanku suka suna magana ku tsaya ku saurara wa fa'ati ina muku wasiya da biyayya abinda suka ce ku yi ku yi biyayya ku aikata wa in ta'ammara alaikum abdun ko da ma wa in ta'ammara alaikum abdul koda ma bawa ne ya zamanto muku shugaba ana cewa ta'ammara fara amiran koda bawa ne aka ce shine shugabanku to in yana magana ku saurara in ya fada ku masa biyayya ku aikata abin da yace ku aikata abin da yace ku bari kuma ku bari koda bawa ne fa innahu man ya'ish minkum saboda duk wanda ya rayu a cikin ku fa sayara ikhtilafan kafiran zai ga sabani da yawa yau da gobe duniya kullun canjuwa yake kullun duniya ƙara lalacewa yake duk wanda ya tsawon rayuwar rai zai ga sabani da yawa idan kuka ga irin wannan sabani maganganu iri iri ra'ayoyi iri iri fa alaikum bi sunnati ku riko da sunnata hadisina wa sunnatil khulafa'ir rashidi ku riko da kuma sunnar khalifofi wadanda suke masu shiryarwa khalifofi masu shiryarwa sune Abubakar da Umar da Usman da Ali sune wadanda suka zama khalifofin manzon Allah tsawon shekara 30 sarakunan da suka zo na musulunci bayan su su sarakuna ne na musulunci ba kalifofin manzan Allah ba ne ba sa wakiltar manzan Allah ba sa biyarin ɗin manzan Allah su dai sarakuna ne na musulunci su kuma wayannan abubakar da umar da usman da ali khalifofi ne wakilai na manzon Allah al-mahadiyyin waɗanda aka shiryar da su aka ce al-mahdi wanda aka shiryar shiryayyen mutum wanda Allah ya shirye shi baya yin abin da ba daidai ba addu alaiha bin nawajizi sunnonin su din ku yi ruko da manyan haƙoranku ku yi ruko da manyan haƙoranku annawajizi shi al'asnan haƙora wanda ake in za ka balle abu mai tauri za ka kama da shi ka fuska da shi shi ne ake ce mishi annawajizi ku yi abda kuma abdahu idan mutum misali abdahu kalbun kare ya ciye shi kama abu da haƙori shi ne ake ce ma abda abda kama abu da hannu mana ku riƙe sunnar manzo Allah da sunnar kulafawur rashidin da manyan haƙoran ku gaggan kar ku yi wasa da su wa iyyakum wa muhdathatil umuri kashadi na hane ku aikata abubuwa sabbi da marruka sabbi waɗanda babu su a cikin musulunci musulunci bai san su ba fa inna kulla bid'atin duk wani abin da musulunci bai san shi ba sabon abu wanda babu a Qur'ani babu a hadisi dalalatan bata ne rawahu abu dawud abu dawud ne ya rawaito wa tirmidhi da tirmidhi وقال شي ترمذي sai yace hadisin hasanun sahih wannan hadisi kyakkyawan hadisi ne kuma sahihi ne yana ta faɗan wannan so da yawa a cikin sunan dinsa domin karfafawa hadisi hasan daban sahihi daban idan aka hada su kuma an kar an karfafa maganan ne cewa lalle wannan hadisi hadisi ne wal hukmu bi sihhati wal husni ala متن متن رواه الترمذي واستشكلا سيوتي لكن الفلسي كفدا يسا ترمذي يرويتو حديث زي شيء هذا حديث حسن صحيح tunda hasan din wani hadisi ne daban sahihi ne wani hadisi daban hadisi da kuma ya zama hasan kuma ya zama to sahihi sai ya zama to iskali ba a gane me yake nufi ba kun malamai shine suyuti ya kawo hanyoyi da taujihati wajen guda shida zuwa bakwai na ma'anan hassan sahidin in kun karanta ilimin mutsala da za ku ga wannan a nan wannan hadisi da ya ce wa iyakun wa muhudasatil umur haka ce muhudasatil umur abin da ƙur'ani bai ce a yi ba hadisi bai ce a yi ba amma idan abin ƙur'ani ya ce a yi ko hadisi ya ce a yi to ko da manzon Allah da kansa bai yi abin ba ku da fawo rashidun ba su yi ba to abin yana da kyau kana su da ce eh in dai qur'ani ya ce ayi hadisi ya ce ayi asalin abin akwai shi kenan ko da manzon Allah da kansa bai yi ba ina maganganun da ake akan maulidi na'am za ce abubakar bai yi ba umar bai yi ba usman bai yi ba sai na ali ba na'am za ce ma haka duk ba su yi ba to shi ko manzo Allah yana azumi ranar litinin haka dan me kake azumi ranar litinin yace to saboda haka saboda ranar aka haife ni na'am to ni dalili kuma ne zai aka da shi manzo Allah bai ba na'am shi dai yayi azumi ne yayi maulidi ne da azumi eh anan kuma zai maulidi yanzu da wa'azi ko maulidi da sadaka ko maulidi da karanta jiwani ko maulidi da karanta abin da aka yi din ne daban shi manzo yayi da azumi yanzu ana yi da wasu abubuwa daban tunda inda yi maulidin bai da kyau ba zai ce a ranar aka haife ni shi yasa nake yin azumi a wannan ranar ba to akwai abubuwa qur'ani da hadisi sun ce a yi amma sai a zo a ce wai manzo bai yi abin ba abin bidiya ne yanzu istighfari dubu goma goma kullum kake sai a ce ma ka kawo hadisin da ya ce kullum a dangin istighfari dubu goma za a ce ma haka saboda aka yin istighfari dubu goma din bidiya ce kuma ƙur'ani ya ce fasabi bi hamdu rabbika wastaghfirhu wastaghfirhu ka gani ko kuma abin nan suna nan da yawa سوف أستغفر لكم ربي يرنس وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أن موئدة وعدها إياه وما كان استغفار إبراهيم saboda haka dubu goma da kake din abin da za ka iya yi ne kawai amma istighfarin Allah ya ce ka yi manzo Allah ya ce ka yi to anan samun kuskure sosai ana ana rage wa mutane ibada da himma da sunan bidiya الحديث التاسع والعشرون حديثنا عشرين ترى عن معاذ بن جبل دك معاذ بن جبل رضي الله عنه على يدد قال يا شيخ قلت يا رسول الله نشي يا مائكم الله أخبرني بعملي تباني لابار وني أيكي يدخلني الجنة وانا أيكي إن أيكة ذي شقدني ذي شقدني الجنة zai shigar da ni aljanna shi ma'az bin jabal shine abu abdurrahman ne kunyarsa shi ma mu'az bin jabal bin aus bin arid ansari khazarji ne ba ansari ne daga kabila ta khazar shi ne sahabin da ya fi kowanne sahabi sanin ilimin halal da haram ba mun karanta ba wa baina huma umurun mustabihatun ba ko ba mani takashubuhati ba to shi duk yadda abu ya dagule zai iya tantance ma wannan halal ne wannan haram ne sannan shi ne wanda manzo ya aika shi yaman tun manzo yana raye yana wakiltar manzo yana zuwa wa'azi shi ma'az bin jabal har manzo ya rasu shi yana yaman yana wakiltar manzo a yaman bai zo yaman ba fa sai zamanin da sai na abubakar zamanin sai na abubakar tukunan ya zo daga yaman sannan yana manzo yana a gaban manzo za ne yi fatawa manzo sai shi ma'azin jabal ka ba su an ba su fatawa ya rasu hijira na da shekara goma sha bakwai a lokacin shekarunsa talatin da hudu ne kacal zai jima ba farko-farkon zamanin sai na zamanin sai na usman ne ya rasu yana matashi shekarunsa talatin da hudu kacal babban sahabi ne wanda ake ji da shi shi ne ya tambayi manzo Allah ya ce ka bani labarin wani aiki wanda in na aikata zai shigar da ni aljanna wa yubaiduni anin nari wannan aikin zai nisantar da ni daga wuta qala sai manzo Allah ya ce laqad sa'alta an azim hakika kai tambayan wani abu babba muhimmi wa innahu duk da girman sa shi la yasirun ala man yasarahu Allah ta'ala yana da sauki amma kan wanda Allah ya saukaka mishi alaihi a gare shi na farko ta abudullah la tushriku bihi shay'a kana bauta wa Allah baka hada shi da komai baka hada shi tarayya da komai ma'ana da sallah ibada duk abin da kake kana yi dan Allah ba za ka yi dan a yabe ka ba ko a ce dan ka iya ko don ka samu ɗaukaka ko don ka shahara ko ka samu kudi ko ka samu mulki da zarar ka yi ibada ka yi tunanin wayan na abubuwa to ka yi wa Allah shirka ba shi kadai kake bautawa ba kana bauta masa shi da wani ne wato kimu salata kana tsaye da sallah wato utiyar zakat wato uti zakata ka ba da zaka wata sumu ramadana kana azumin ramadana wata hujjul baita kai hajji dakin ka'aba kaga rukunin musulunci guda biyar sun cika nan amma zakka da hajji sai kana da hali da daman tafiya sun makala sannan sai manzo ya ce mishi wayannan abubuwan da ya faɗa su ne in ya aikata shi dan aljanna ne ba zai shiga wuta ba amma yace bari ya nuna masa wasu ayyukan alkhairi da yawa na nafil fili a gane wayannan su ne asalin abin da zai shigar da shi aljanna kuma su nisantar da shi daga wuta amma yace ala adulluka ala abwabil khairi to bazan nuna maka wasu kofofi na alkhairi ba kuma bayan wannan abin da shi zai shigar da kai aljanna kuma zai nisantar da kai daga wuta daga wuta abin da yake nufi bari mu ƙara ma ilimi ƙarin bayani na'am istifhamu takriri bari nuna maka wasu hanyoyi kuma na alkhairi da yawa as-sawmu yace azumi din junnatun abin nan abin nan sutura ne makari ne asalin junna rigan karfe da ake sawa daura riga a kai in aka kawo masu araba wannan zai kare ana ce mishi a tursu a larabci bullet bullet proof ake ce mishi a turanci ko harbin ka aka yi bullet din yazo ba zai iya zai hana shi ya shiga cikin ka wannan shine junna bidan mi jini kasan aka ce ma junna da damma shine wannan makariyar aka ce janna kuma gona ko garka aka ce jinna kuma aljanu wasannin shi ne zai bambanta ba wanda to azumi an kira shi junna ne in kana azumi yawaita azumin nafila to zai tsare ka daga duk cututtuka yawanci cututtuka ana ɗauka ne ta hanyar abincin da ake ci da abin da ake sha kai kuma yawan azumi ya sa ba ka yawan cin abinci ba ka yawan shan ruwa sai sa zai kare ka da cututtuka da yawa kuma zai kare ka da san rai san rai shi ne a ce kawai ka samu abu kai kaɗai ka yi amfani da shi ko ka samu abu mai daɗi ka fi so kai kaɗai ka ci duk wani abu ka so kai kadai kawai ka amfana to in kana yawan azumi to zaka rabu da wannan matsalar zai zama wani lokaci wani abun ma da kai ka ci maka ji so ka ba wani ya amfani da shi zai tsare ka da sha'awa zai zai tsare ka da sarrai zai tsare ka da rowa da abubuwa da yawa shi sa manzo ya kira shi junna din shi yasa duk mutum dai ba matsala ne da shi bai kamata a ce azumi litinin da misna ce baya yi ba akalla sannan yace wa sadaqatu tutfi'ul khati'ata sadaka kuma tana kashe zunubi kama yutfi'ul ma'un nara kamar yadda ruwa yake kashe wuta in kana sadaka sadaka karka yadda almajiri ya bara ka waiwaya ka waiwaya ko dan koyaya ne in ya gagara ba ka da abin da zaka bashi ko shayi ne ka kira ka zuba masa kofi da ya shayi manzalin su sama ba taba tambayansa wani abu ba taba yin bara ya ce babu ba ko rigansa ne ya rasa abin da zai bayar zai shiga ɗaki ya ɗaura zan ya cire rigan ya ce da mai baran gashi anas bin mali ya faɗa shi ba taba tambayar manzo abu ya ce babu ba ko mene ne ya baka ba zai yiwu ba ko ya zo gunsa ba tare da ya bashi hadiya ko wani abu ba amma mutanen yanzu ba rowa ya ruwa yi mutane shi man zuwa ra'ayin sama da abin da kake da shi guda biyu ɗayan ka ba mutane in kana da guda uku ka ɗauki ɗaya guda biyu ka ba mutane in kana da goma ka ɗau ɗaya taran duk ka raba amma yanzu zaka ga mutum da yana da riguna akwati guda ne zai to shine kowa dai ya san yadda ruwa ko mun karfin wuta zaka zuba ruwa to zai kashe wutan to haka sadaka yake kashe zunubi kashe zunubi wa salatu rajuli sallan mutum fi jawfin laili a tsakar tsakar dare abinda yanzu mutane ba za yi ba don ya kwanta ya bacci da mishari wani da girma zai tashi ya yi sallan asuban ana ta bin bayansa tukunan zai ta yi sallan asuban to ana so in ka kwanta kamar karfe ukun dare ko karfe hudu ka tashi ka yi nafilan dare eh yana kawo samu da gyara lamari abubuwa da yawa don yawan bacci dare gaba ɗaya ba ka tashi ka yi kiyamun laili yana kawo ma talauci duk abin da ka fara ba zai tafi daidai ba shine wa salatun rajuli fi jawfin laili sallan mutum a tsakiyar dare shine tahajjudi kenan ake ce masa kiyamun laili summa tala sai manzo ya karanta wannan aya yace tatajafa junubuhum an madaji su sahabban manzo Allah Allah yana sifanta su yana sifanta su yace junub din su gefen su da suke kwanciya da shi anil madaji tana nisanta daga shimfiɗa tana nisantar shimfiɗan da suke yi ma'anar wannan suna tashi suna barin shimfiɗan su yi sallah mabaji ɗin jam'i ne na mabja shine shimfiɗan da kai za ta kwanta sannan junub ɗin jam'i ne na jambu shine gefenka na dama da za ka kwanta da shi tatajafa kuma tataba'adu idan aka ce gefen kwanciyarka ya nisanci shimfidanka ma'ana kana barin shimfidan kenan kana barin shimfidan kana ƙauracewa shimfidar kenan kamar ya ce gefensu da suke kwanciya suna nesa da shimfidansu ma'ana ba kwanci suke ba sun bar shimfidan har Allah har manzon da ya karanta zuwa ya damuna shine tajafa junub anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an sun yi sujada suna roƙon Allah khawfan abin da suke tsoro Allah ya tsare su wa tama'an abin da suke so Allah ya ba su a cikin tajidin suna ta addu'a wa mimma razaqnahum yunfiquna sannan su sabon manzo Allah duk abin da muka arzita su za su dauka su bayar ba sa rikiya ta shine sai Allah ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun sam rai bata san me aka boye musu a gobe kiyama min qurrati ayun na jin dadi ba a kira ta su hamza fala ta'lamu nafsun ma ukhfi ya din fata babu kaga mun karanta fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrati ayun ba to ma ukhfi lahum ya zama fi'il mudari ne rai ban san abin da ni Allah nake boye musu ba ma ukhfi kuma fi'il madi ne mabni lil majhul rai bai san abin da aka boye musu na jin daɗi ba. Jaza'an bi makanu ya amalu sai ya tsaya nan. Sakamakon abin da suke aikatawa na barin shimfiɗarsu cikin dare su yi nafila. Sun makada sannan manzo sai ya ce, Ala uku bi ruka bi ra'asil amri wa amudihi wa zirwati sanamihi. Bari in baka labarin a gindin abin haka ce rasul amri gindin abin tushen abin wa amudi baka labari ginshikin ginshikin abin shine aka ce amud shine gofanni da ake kafawa wanda ake daura rumfa akai kaga shine asasin rumfan in gofa ɗaya ya fadi rumfan zai fado sannan wa zirwatu sanami asalin zirwa lulukin abu shi yake cewa durwa kamar ƙarshen bishiya ko ƙarshen dutse ko saman ɗaki shine zirwa sanami kuma tozo na raƙumi ko tozo na sa kamar ce a ƙarshen abin nan ƙarshen tozonsa tushen lamarin da ginshikansa wanda ake ake kafa shi a kai da kuma ƙarshen lulukin tozonsa. Kun san tozo a yi na raƙumi ko? Shi ne wannan gunnan da yake da ɗan tudu haka. a kan raƙumi ko sa duk suna da shi to shi ne sai manzo sai ma'az bin jabal ya ce kultu bala sai na ce eh ya rasulullahi ya manzo Allah kala sai manzo Allah ya ce ra'asul amri gindin komai tushen lamarin gaba ɗayansa al-islam shine musulunci shine musulunci sannan wa amuduhu sannan ginshikan da musuluncin kuma aka ɗaura shi a kai wanda da zarar idan idan babu ɗaya daga ciki zai fado ɗin as-salatu shine sallah yasa kake ji ana shi as-salatu imadu dini din sallah ita ce ginshiki gofanni na addini kamar rumfan da aka ɗaura a sama shine musulunci gofan da aka kafa rumfan ya zauna a kai shine sallah idan sallah cin sallah lokaci guda biyar na inda za ka cire ɗaya sai musulunci ya fado misali ne aka buga wa zurwatu sama sanamihi can saman rumfan kuma shi ne aka kwatanta da saman tozo na rakumi ko saman sa can lulukinsa shi kuma aljihadu jihadi ne shine shigar da waɗanda ba musulmai ba cikin addinin musulunci saboda idan da ba jihadi ba shigar da kafirai cikin addinin musulunci da musulunci mu ba zai isa wajen mu ba saboda haka yake lulutin abin can ƙarshen ƙarshen tozon na lamarin shine aljihadu sun makala sannan manzo ya ce ala ukhbiruka bi malaki zalika kulli bari in baka labarin abinda ya mallaki wayannan abubuwan gaba daya ma'ana abinda yake mallake da musulunci yake mallake da sallah yake mallake da jihadin gaba daya shi ana cewa malaki ana cewa milaki ana cewa malaki ana cewa milaki shine ma yamliku zalika abinda zai mallake yake mallakan wayannan abubuwan gaba daya qultu bala sai nace eh ba ni labari ya rasulullah ya manzo Allah fa akhadha bi lisanihi kuna ji ba sai manzo Allah sai ya rike harshensa da yatsunsa wa qala sai yace kuffa alayka hadha kiyaye wannan ka kame wannan ka kame wannan to sai shi ma'az bin jabal sai ya zaci cewa wato manzo yana nufi shi ma ya kama harshensa yana nufi ya kama harshensa kultu kultu sai ma'az bin jabal ya ce sai na ce يا نبي الله يا النبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به yanzu za a kama mu da laifi akan abin da da shi muke yin magana akan harshen mu harshe ma yanzu zai janyo mana laifi a rubuta mana zunubi ana ka ci al-mu'akhadha shine kama mutum da laifi shine la yu'akhidhukum Allahu bil-lahwi ko rabbana la tu'akhidna kama mutum da laifi yanzu za a kama mu da laifi akan abinda da shi muke yin magana faqala sai manzo yace sakhilatka ummuka ma kaman ka ce wa mutum ne gwara mahaifiyarka ba ta haife ka ba in yayi wani abu na wauta ko yayi wani abu wanda ya kamata ya fahimta a ce bai fahimta ba ma'anar tsakilatka ummuka mahaifiyarka ba ta haifi ɗa ba ko mahaifiyarka ta rasa ka asali ana an ɗauko ne daga kalima almar'atu sakla matar da in ta haifi ɗa ɗan yake mutuwa ta haifi ɗa ɗan yake mutuwa shine ake cewa sakla daga na aka ɗauko sakilatka ummuka mahaifiyarka ta rasa ka ko ka ce kai mahaifiyarka ba ta aiki ta ba yanzu har yanzu baka gane cewa harshe yana da hatsari ba eh harshe baka san hatsarinsa ba wahal sai manzo ya ce wahal ya kubbun nasa fi nari ala wujuhihim yace shin akwai wani abin da yake turo yake cilla yake cilla mutane cikin wuta mutane su fada wutan taka ta fuskokinsu ta dungure kazan a jefa mutum a jefa mutum ya fadi taka ya ci wulaƙantarwa ya ce akwai abin da yake tura mutane cikin wuta su faɗo wutan alawujin ta kansu ta fuskokinsu au kala ana alama na su fado cikin wutan ta ta hancin su manakhir din jami'i ne na mankhar shine fuji guda biyun nan na hanci ana cewa manha mankharain fuji guda biyu na hancin yana nufin fuskan ne amma ya ambaci sunan hanci ko fujin hancin in aka kenan ma'anan lafuzzukan nan guda biyun dindai ne ala wujuhihim an faɗi fuskan gaba ɗaya ala manakhirihim kuma an faɗi wani bangare na fuskan shine bulin hanci ko hancin su yace illa hasaidu alsinatihim fiye da abin da harsunan su suka girba suka aikata anan hasaidin jam'i ne na hasida shine abin da ka girba ma'ana sakamakon abin da harshensu suka aikata na kareki da daukan alkawari ba cika ba tsira na banza magana duk a nan manzo yana ba wa baka muhimmancin kame harshe da shi kuffa alaika haza idan baka kame harshenka ba sallanka sallah da aka ce umur din da jihadin da aka zo aka ce zirwatu sanani din da ra'asul amri a musulunci duk sai ya rusa maka harshen sai ya rusa maka saboda haka ne harshen ya zama me ya mallaki wayannan abubuwan gaba daya ma'ana babu wani abu mai hatsari a jikin dan adam wanda shi abin shi ne yake cilla mutane cikin wuta su fato fatso wutan ta fuskokinsu sai ayyukan da harsunansu suka girba. Rawahu Tirmidhi Imam Tirmidhi shine ya rawaito wannan hadisi wa qala da ya rawaito sai yace hadisin hasan sahih hadisi hasan ne kuma sahihi ne. Za mu karanta hadisi ɗaya sai gobe mu karasa. Shine hadisi na talatin الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة عن أبي ثعلبة abu sa'alabata an yi sabani akan meye sunansa tunda abu sa'alabata din kunyarsa ce meye sunansa meye sunan babansa sabani mai yawa imam nawawi ya zaba da ya ce sunansa jursum bin nashir sunan babansa jursum sunansa jursum sunan babansa kuma nashir radiyallahu anhu har rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga manzon sallama ka da sai yace sannan shi an tabbatar shi Abu Sa'labata ya halarci yakin Khaybara da dukkan yakuna wadanda suka zo daga bayan daga bayan Khaybara din sannan yana daga cikin wanda suka yi bai'a karkashin bishiya na kadar radiyallahu anil mu'minina idh yubai'una tahta shajaratin nan to yana ciki shi Abu Sa'laba shi ma yana ciki ya rasu hijira na da shekara saba'in da biyar a kawali mafi inganci ya ji mashi ma kala a an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kala inna allaha ta'ala farada fara'ida Allah ya faralta wasu abubuwa farallai wajibabu fala tudayyi'uha kada ku tozatar da su ku tauye su ku cike su tabbatar ka cike duk abin da yake wajibi farilla wa hadda hududan kuma ya iyakance wasu iyaka wasu ababe waɗanda ya sa musu iyaka baya so a ketare su fala ta'taduha kada ku ketare su daga itada ya atadi itidai wuce su a tsallaka a wuce su wa harrama ashiya'a fala tantahikuha sannan kuma ya haramta wasu abubuwa kada ku kece su kece su ku zo ku halalta su ku wa sakata an ashiya'a wasu abubuwa kuma ya basu ya basu bai yi magana a kansu ba rahamatan da kuma saboda tausaya muku kada shari'o'i da hukunce-hukunce su zo su yawa ku kasa bi ghaira nisyanin wai ba ya manta bane ko bai bai bai san da su bane saboda tausaya muku ne yake magana akan su fala ta ba su anha ku kuma kar ku zo ku dinga bin diddigi da bincike akai ne hukuncin wannan ne hukuncin wannan kamar yadda Allah ya ce la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum kar ku zo ku dinga tambayan akan abubuwan da aka bar su a rife wanda aka muku bayanin hukuncinsu kuma ba za ku ji daɗin abin ba. Hadisun Hassan, hadisi ne Hassan rawahu dara kutuniyu wa gairu imam dara kutuni ne ya rawaito da kuma waninsa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.